أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم والصلاة والسلام على رسول الله إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله اما بعد فان خير الكلام كلام الله واحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه واله وسلم وشر الأمور مهدساتها فإن كل مهدسة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار السلام عليكم ورحمة الله وبركاته muna ƙara godiya ga Allah subhanahu wa ta'ala da ya ƙarasa da fuskokinmu a wannan yammaci mai albarka da muke tafsirin alkur'ani mai girma a cikin suratu yunus suratu yusuf alaihi salam a karatun da ya gabata mun kwana aya ta casa'in da tara haka ne yau za mu tashi aya ta ɗari daidai a dai suratu yusuf ɗin allah maɗaukin sarki ya ce
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ورفع أبويه على العرش وخروا له سجدا وقال يا أبت هذا تأويل رؤياي من قبل قد جعلها ربي حقا وقد أحسن بي إذ أخرجني من السجن وجاء بكم وجاء بكم من البدو من بعد أن نزغ الشيطان من بعد أن نزغ الشيطان بيني وبين إخوتي إن ربي لطيف لما يشاء إنه هو العليم الحكيم نعم النبي يعقوب دشيد آيانسا سنشقوا Misira. Ma'ana ka ƙaddara ga su sun shiga fadar annabi Yusuf, alaihi salam. Allah ya ce wa rafa abawaihi alal arsh. Ai, annabi Yusuf, alaihi salam, ajalasa abawaihi ala saririn laji ya jilisu alai. Sai ya ɗaga baban shi, ya kamo shi da mahaifiyarsa ala ƙaulin. da yawa daga cikin malaman tafsiri suna cewa khalarsa ce bi ma'ana ‘yar uwar mahaifiyarsa suna ambatawa cewa ita mahaifiyarsa ta rasu a lokacin da take naƙudan binyamin a dalilin haihuwar ɗan uwan shi nan shaƙiƙinsa binyamin a nan allah maɗaukin sarki ya karɓi rayuwarta allahu alam daga cikin malaman tafsiri ma akwai wanda suka ce Allah maɗaukakin sarki da aka shirya za a tafi a je Misira gurin annabi Yusuf alaihi salam, Allah ya rayar da mahaifiyar annabi Yusuf aka tafi da ita aka je wannan guri da annabi Yusuf alaihi salam yake, Allahu alam. Allah ya ce wa rafa abawaihi alal arsh. Annabi Yusuf alaihi salam sai ya ɗora iyayen shin nan guda biyu ala saririn lazi ya jilisu alai wa karru lahu sujjada ai wa hayyahu abawahu wa ikhwatuhu al'ahda ashara bisujud cewa sai wannan mahaifinsa da kuma ‘yan uwansa guda goma sha ɗayan nan da mahaifin da mahaifiyar da ‘yan uwansa guda goma sha ɗayan nan suka yi masa sujjada. Mala yake cewa wa kana sujudu tashrifin la ibada, amma gaisuwa ce, sujjada ce suka yi ta ta tashrif. Cewa sun saka goshinsu ne da hancinsu da gwiwoyinsu da tarafil ƙadimai suke sujjada annabi Yusuf alaihi salam, don manzo Allah yake cewa, Umirtu an asjuda ala saba'i a azu, cewa an umarce ni da na yi sujjada a kan gaɓoɓi guda bakwai, su ne goshi da hanci, irga su gaba ɗaya, sai tafuka guda biyu kaga an samu uku sai gwiwa gwiwoyi guda biyu an sami biyar sai a tarafin kadamai an samu bakwai to wannan ita ce sujada da annabi sallallahu alaihi wasallama ya ce an umarce shi ya yi kuma ita sujada tana babin tauhidi ne Allah madaukin sarki yace la tasjudu li shamsi wala lil qamar wasjudu lillahi allazi khalaqahunna in kuntum iyyahu ta'budun to anan sai Allah yace wa karru lahu sujjada sai suka fadi suka yi masa sujjada bi ma'ana sun gaida shi ne malai yake cewa wa kana sujudu tashrifin la ibada cewa na girmamawa ne ba wai ta ibada ba ta haƙiƙan li'amrin lahi kama fin ru'uya, saboda tabbatar da al'amarin Allah kamar inda ya zo a mafarkin annabi Yusuf a karan farko, inni ra'aitu ahada ashara kaukaban wa shamsa wal qamara ra'aitu humli sajidin, cewa mafarkin annabawa kuma gaskiya ne. Mafarki na da mafarkinka ana iya samun wani ɗaraf daga ciki ya zama gaskiya, amma ya iya zama kuma da yawa mafarki na da naka sai ya zama tarkace amma annabi idan yayi mafarki haka maganar take shi yasa annabi Ibrahim ya kira dan shi yake cewa ya bunayya inni ara fil manam anni adbahuk fanzur madha tara sai ya ce dana na gani a mafarki na yi mafarki a cikin bacci an ce in yanka ka me ka gani shawara ce yanzu kai da babanka wace shawara za ka ba shi shi ma ba annabi ne sai ce ya batif almatu umar satajudni insha Allahu min as-sabirin baba kai abin da aka umarce ka an fahimta manzo Allah yace tanamu aynaya wala tanamu qalbi manzo Allah yace idanuwa na suna yin bacci amma zuciyata ba ta bacci amma ni da kai gaba ɗaya muke tafiya da haka za mu iya shirbici za mu iya abdugasu a halamin tun da kaga sarki da kai shi ya mafarki aka ce ƙalu abdugasu a halamin wannan tarkace ne kawai irin na mafarki sai ce hada ta awilu ru'uyaya min qablu wannan shine fassaran wannan mafarki nawa da nayi kafin wannan lokaci din قد جعلها ربي حقا أي صيرها ربي حقا بوقوعها cewa Allah madaukakin sarki ya tabbatar da wannan mafarki din gashi ya afku wa qad ahsana bi ko yace haƙiƙa ubangiji na ya kyautata min id akhrajani min as-sijn bima'ana hina akhrajani min as-sijn a lokacin da ya fitar da ni daga gidan yari kurkuku وجاء بكم من البدوي وحين جاء بكم من البادية kuma Allah madaukakin sarki ya kyautata min a lokacin da ya dawo da ku ya zo da ku daga ƙauye yanzu kun dawo rayuwa ta birni ka san duk wanda yake rayuwa a ƙauye sai ya komo birni ya samu ci gaba ba dan komai ba ko don sauraren ilimi ibadarsa za ta fi kyautatuwa ko amma a ƙauye kan akwai abubuwa da yawa wanda suke na jahilci ƙarancin wayewa da sauransu da makamantansu ya ce to Allah ya kyautata min da ya jawo iyayena ya zama gashi sun dawo daga ƙauye min ba'adi an nazaga shaitan ai min ba'adi an afsada shaitanu baini wa baina ikhwati bayan shaitan ya bata tsakanina ni da ƴan uwana inna rabbi latifun lima yasha lalle Allah madaukakin sarki mai tausasawa ne bi ma'ana fi tadbirihi lima yasha innahu huwal alim kuma lalle Allah madaukakin sarki shine masani bi ahwali ibadihi da halin da bayinsa suke ciki alhakim kuma mai hikima fi tadbirihi cikin juya al'amarin shi kaga yanzu wannan ci gaban gaba daya da ya faru da Annabi Yusuf yake bada labari kaga bai faru ba sai da waccan jarabawar ta zo kaga da basu dauke shi sun fita da shi bayan sun lakaɗa markashi sun jefa shi a rijiya wayannan mutanen sun ɗauke shi sun tafi da shi misira an sayar da shi a sarki a matsayin bawa ya samu jarrabawa da matar sarki ƙarshe ya tafi gidan yari da wannan ci gaban duk bai zo ba kaga duk ƙarshen ƙololuwar darajar da za a same ta sai da aka je gidan yari sakamakon fassarar mafarki da ya yi wa wayannan abokan shi na zaman gidan yari suka zo aka ba da labari sarki ya mafarki ga abin da ya gani aka ce abu za su a halami ko shi wancan da ya tsira ya ce a'a ni zan ba ku labarin ku ɗan jinkirta ko ya je ya samu annabi yusuf ya karanta masa annabi yusuf kuma ya fassara masa ma'anar wannan mafarki ɗin dalilin haka sarki ya ce a zo da shi to kaga duk wannan ci gaban da annabi yusuf ya samu ya zama shi yake mulkin misira ya dawo da ‘yan uwan shi da iyayensa daga ƙauye ya dawo da su birni bai same su ba sai da jarabawa ta samu. Da haka duk lokacin shi yasa kaga a ƙarshen aya ce alimun hakim. Allah masani ne da halin bayin shi kuma hakimun mai hikima ne. Alhikima shine ɗora abu a yanda ya dace. Cewa da Allah maɗaukakin sarki da ba a yi haka ba da ba za a kawo wannan matakin ba. Da haka duk jarabawar da ka tsinta a wajenka sai ka roƙi Allah ya baka ikon cinta tana iya yiwuwa sai wannan jarabawan ci gaba ne a gare ka an fahimta wasu daga cikin malamai suke cewa wa karru lahu sujjada cewa da suka fadi suka yi masa sujjada suka ce inhinad shi da dan sunku ya haka a can a shari'ar su babu laifi amma mu a shari'ar manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallama laifi ne wataran mu'azu bin jabal ya dawo sai ya haɗu da manzon Allah a bayan gari da ya haɗu da manzo Allah sai ya zubai ya durƙusa ya gaida manzo Allah manzo Allah ya ce me haka ya Mu'az yace na je can biladil aajim naga inda suke girmama sarakunan su suke girmama masu alfarma a cikin su in za su gaishe su sai sun karya gwiwa sai manzo Allah ya ce ya Mu'az da zan umarci wani yewa wani sujjada sai manzo Allah ya abbara wannan inhina din na Mu'az da karya gwiwar da yayi sai manzo Allah ya abbara shi da sujjada yace da zan umarci wani yewa wani sujjada da zan umarci mace ne ta yi wa mijinta sujjada saboda girman haƙƙinsa akai an fahimta to idan ma dai kaji abinda ƴan izala suka tafi akan ba za a je a durƙusa ba to kaji ga dalilin su ya ishe su dalili ko bai isa ba ya isa dalili an gane wannan yawwa sannan abin da ya rage kuma sai a ji tsoron Allah ko hukuncin kowa ne abu ne da ya shafi tauhidi da haka da ranka daɗe da kaje wajen shi da excellency da mai martaba da kaza da kaza da mai kuɗi da kaje maula akar makallahu duka haka abin yake kace assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh in guri zaka kama sai ka koma ka zauna an fahimta idan ana bashi hannu ya yarda a haɗa hannu da shi Allah maɗaukin sarki ya gafarta muku gaba ɗaya idan kuma ya yarda ma asarar a kansa na wannan haɗa hannu ɗin sai ka rabu da shi tun da ka zo ƙarƙashin mulkinsu ko? An gane, ko ni ɗan talaka kai na miƙo ma hannu in ka ƙi sai in ƙyale ka. Amma kyanta dai a haɗu lokacin da aka ce assalamu alaikum aka haɗa hannu kafin ku raba Allah ya gafarta muku zunubanku. Na kaga ai haka ɗin ya fi. sannan in akwai mai daraja ai kakab duniyan nan kai har lahirar can ba wanda ya kai annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam sahabban shi zuwa suke ce assalamu alayka ya rasulullah assalamu alayka ya rasulullah haka za su yi masa sallama su ba wa manzan Allah hannu manzan Allah ya ba su hannu su gaisa da haka wannan shi ya fi zama daidai Allah maɗaukin sarki ya shiryar da mu sai Allah ya ce
رب قد آتيتني من الملك وعلمتني من تأويل الأحاديث فاطر السماوات والأرض أنت ولي في الدنيا والآخرة توفني مسلما وألحقني بالصالحين
Allah subhanahu wa ta'ala ya ce, Sai annabi Yusuf a nan, sai ya zo nuna godiyarsa ga Allah subhanahu wa ta'ala sai ya yi addu'a, ya ce, Rabbi, bi ma'ana ya Rab, ya ce, Ya Ubangiji na, ƙad a taita ni minal mulki, haƙiƙa a taita ni mulku Misira, milka Misira, cewa haƙiƙa Allah ka bani mulkin Misira, wa'allamta ni min ta'awilil ahadith. sannan ya Allah ka ilmantar da ni fassaran mafarki fadirar samawati wal ard yace mi ma'ana fadir khaliqas samawati wal ard wa mabda'iha ala ghairi mithalin sabiq shine ma'ana fadir wanda ya kirkiri sama ba tare da ya koya ya kwaikwaya a wajen kowa ba kafin Allah ya sama ba sama kafin ya ƙasa ba ƙasa an gane shi ya kirkire ta shine yake kira da Allah fa'iras samawati wal ard anta waliyyi fid dunya wal akhirah sai yace ya Allah kai ne majibancin al'amari na a dukkan al'amarana na rayuwar duniya sannan kai ne mai jibantan al'amari na a rayuwar lahira tawaffani musliman ya Allah idan ka tashi karɓar rayuwata iqbidni inda intihai ajli musliman Allah ka karbe ni lokacin da ajali na yazo karshe ya Allah ka kashe ni a musulmi wa alhiqni bis salihin ya Allah in ka tashi ka sadar da ni bil anbiya is salihina min aba'i wa ghairihim fil firdaus al a'la min al janna kaji addu'a da annabi Yusuf alaihi salam yayi sai da ya yi itirafi da ni'imar da Allah ya mashi yanzu na ana koya maka addu'a ne idan ka tashi za ka yi addu'a Allah ya ce wa in ta'azzana rabbukum la in shakartum la azidannakum wa la in kafartum inna azabi la shadid to kai ni'imar da Allah ya yi maka ka bujiro da ita kai bayanin ta kai godiya a Allah a wannan ni'imar duk da ni'imar da Allah ya maka baka isa ka irge ta ba wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha amma kana iya hararo wasu ko na kusa kusa ko wanda suka zo a kwakwalwarka sai ka kawo su wanda kana ganin yana daga cikin mafi girman ni'ima sai ka ambata Allah kayi mun kaza kayi mun kaza kaga annabi Yusuf yace rabbi qad ataitani minal mulki haƙiƙa Allah ka bani wani abu daga cikin mulkin Misra. Wa allamtani min ta'awilil ahadith. Allah ka sanar da ni fassarar mafarki. Wanda wannan darajar da ya same ta da mulkin Misra da ya samu sanadin menene wancan ilimin. Ko na ta'awilil ahadith na fassarar mafarki. Sai ya ce fadiras samawati wal ard. ya Allah wanda ya ƙirƙiri sammai bakwai da ƙasai bakwai ba tare da ya gani a wajen kowa ba kaga nan ya kirara Allah subhanahu wata'ala Allah yana so a kirara shi da haka ya kirara kanshi yana so a yabe shi yasa ya yabi kansa zaka ji wani guri Allah yana cewa alhamdulillahi rabbil alamin alhamdulillahi fadiras samawati wal ard alhamdulillahi allazi anzala ala abdihi alkitab zaka ji guri Allah walahul hamdu fil ula wal akhirah zaka ji Allah na yaban kanshi na wa kansa yabo zaka Allah yana so a yabe shi zaka yace Allahu la ilaha illa huwa al hayyul qayyum la ta'khudhuhu sinatun wala nawm lahu ma fis samawati wa ma fil ard kaga Allah da kanshi yake girmama kanshi yake kambama kanshi قل اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء وتوكل على الحي الذي لا يموت كل شيء هالك إلا وجهه دو الله مدوكين sarki yake girmama kanshi da kanshi to dan haka sai ka dauki irin wayannan kalmomi sai ka yabi Allah da su idan ka yabi Allah da su sannan kuma sai ka roki Allah kaga yace rabbi qad ataitani minal mulki wa 'allamtani min ta'awilil ahadith Allah ka sanar da ni fassara mafarki fa'iras samawati wal ard ya wanda ya kirkiri sammai bakwai da ƙasai bakwai anta wali fi dunya wal akhirah ya Allah kai ne majibancin al'amari na a rayuwar duniya gaba daya da ta lahira haka kowa ya rike nashi walin saki kowa je ya rike nashi kace Allahu maulana wala maula lakum dama kuma rawar kai ne da zamiya ta ebe kai kaje kana rike wai wannan maulana wa ina ruwanka da shi zalika bi anna allaha maula alladhina amanu wa anna alkafirina la maula lahum inna waliyya allahu allazi nazzala alkitaba wa huwa wala tattakizu min dunihi awliya kari Allah kowa ya je abin shi duk wanda kaga ka rike wallahi in ba Allah ka rike da manzon shi ba kai aikin banza ranar kiyama sai kana ganin wane ne shi wata tsiya ne sai ka same shi tsindir haka manzo Allah ya ce za a tashe mu innakum mahshuruna yawmal qiyamati hufatan uratan gurlan buhuma za a tashe ku ranar alkiyama ba riga ba wando ba takalmi ba ko sisi kowa haka zai tsaya a gaban Allah zindir nana Aisha tace kai akwai abin kunya rana ga mata ga maza ga sirikai ga kaza manzo Allah ya ce Aisha al'amarin ya wuce ka gane ma waiwa ne yana gaban ka ba likulli imri'in minhu yawma idhin sha'anun yughnihi kowa ta kanshi yake yi an gane ranan ai abin ya wuce zancen tunani ko ba kowa ta kanshi yake yafirru almar'u min akhihi wa ummihi wa abihi wa sahibatihi wa bani likulli imri'in minhu yawma idhin sha'anun yughni yawman yaj'alu alwildana shiba yaro ƙarami za ga furfura eh yanzu ka duba wannan wata 19 ne ko 20 mutane nawa ne suka yi furfura eh hakan ma fa ana dan taba ana shiga inuwa ana kaza eh to ya kake tunanin na lahira kuma Allah madaukin sarki ya mana rahama Allah ya sanya mu daga cikin mutane guda bakwai da Allah yake sanya su a cikin inuwa an gane ko ya ce faɗirar samawati wal'ar an tawali fi duniya wal'akira ce tawaffani musulman Allah ka kashe ni musulmi da ka ga musulunci annabawan Allah da kansu da shi suke tutiya kuma Allah ya ce ya ayyuhal lazina amanu taqullaha haqqa tuqatihi wala tamutunna illa wa antum muslimun ya ku wanda kuka yi imani ku ji tsoron Allah matukar tsoron shi kai iyayenka iya inda za ka iya shi ne mastada'atu an gane kowa da istida'ansa saboda su kansu muminai suna da tafawuk wane ya fi wane wane ya fi wane da haka abinda wane zai yi na harkan imani ko cikin sahabbai wani ya fi wani kaga duk Allah ya yarda da su amma darajar su ba ɗaya bane to kowa na yi ne iya imani shi iya kokarin shi shine wala tamutunna illa wa antum muslimun kar ku mutu face sai kuna musulmai kaga ashe musuluncin nan annabi yaqub lokacin da yazo mutuwa kaga inda ya tattara su ai Allah ya ce am kuntum shuhadaa idh hadara yaqub al-maut idh qala li banihi ma ta'buduna min ba'di qalu na'budu ilahaka wa ilaha abaika ibrahima wa is wa isma'ila wa ishaqa ilahan wahida ko suka ce wa nahnu lahu muslimun suka ce mu mun miƙa wuya annabi yaqub sai ya kwantar da hankalin shi ya san bai mutu ya bai bar baya da kura ba ko an fahimci wannan yawwa annabi sulaiman duk abin da Allah ya yi masa na mulki Allah ya roƙa ya ce ka bani mulkin da la yan bagi li ahadin min ba'di cewa ba za a samu wani kuma bayana ma a ce ya irin wannan mulkin ba Allah ya amsa mashi dan shi mulkin ba iya mutane yake mallaka ba wa hushira li sulaymana junuduhu min al-jinni wal-insi wat-tayri fahum yuz'un amma da ya tashi alfari yace wa utina al-ilma min qabliha wa kunna muslimin daka duk inda zaka yi tutiya shine musuluncin nan duk inda zaka gani wani musulmi ne karka damu eh musulmi ne ya yarda la ilaha illallah muhammadur rasulullah yana bauta ma Allah shi kadai yana bin tafarkin annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallama babu bincike kuma wai dan namu ne to kadin ina zaka an kauce nan to taya ake gane na kun kenan kai ya rike qur'ani ya bi sunnar annabi shikenan musulunci ya tabbata wannan dan kungiya kaza ne dan dariqa kaza ne wannan in hiya illa asma'un samaitumuha antum wa aba'ukum ku da kuka ambaci kayan kuma anzalallahu biha min sultan Allah bai ce sai ka zama dan kungiya kaza ka shiga aljanna ba bai ce sai ka zama dan dariqa kaza ka shiga aljanna ba abinda Allah yake dubi da shi shine aiki mai kai laysa al-imanu bit-tahalli wala bit-tamanni innama al-imanu ma waqara fil qulubi wa saddaqahu al-a'mal cewa imani abinda ya tabbata a zuciya ne aiki ya gaskata shi ko ka ce kai jama'atu ahlil janna ne ina katke nan dai na san dai duk dai abin da zaka yi bai wuce aljanna kake nema Allah ba ruwan shi da wannan sunan sai kai aiki an fahimta da haka babu laifi sai ka samu ga wata al'umma da suke kokarin kira zuwa ga addinin Allah suke kokarin tadbiqin abin da annabi ya rayu akan shi da sahabbai ka haɗu da su ku taimaki addinin Allah ku yi kira amma ba wannan ɗin wannan sunan ba shine asali ba asalin shine musulunci dan in aka tashi tambayar ka kabari a yau ɗin nan in ka shiga kabari abin da za a tambaye ka za a yi maka tambaya man rabbuka waye ubangijinka shin kana bauta ma Allah shi kaɗai ko kana shirka wa ma dinuka menene addininka sai ka ce diniyal islam an gane an ce man rabbuka ka ce rabbi Allah wa ma dinuka sai ka ce diniyal islam addini na shine musulunci duk abin da ka faɗa duk ƙungiyar da ka faɗa duk ɗariƙar da ka faɗa wallahi sai ka ci bugu amsar ita ce ƙwaya ɗaya diniyal islam sai a ce wa ma amaluka me aikinka eh ka ce kai direba ne ko ɗan kasuwa ko a railway kake aiki ko kuna NNPC ne ai gara ma kar ka faɗi wannan kan ko eh a ce ko ka tsata ko ka ƙara tsadar mai ko eh ba iya zuwa karatu ba iya zuwa masallaci ba a ziyara me aikin ka sai ka ce qara'atu kitaballah wa amiltu bihi an gane ko eh iya amsar kenan fa na karanta littafin Allah na yi aiki da shi wallahi ko jaran makabarta kace kana yi sai ka sha duka an gane qara'atu kitaballahi wa amiltu bi sai a ce wa ma kunta taqulu fi ar-rajuli alladhi bu'isa fikum me kake fadi dangane da wannan mutumin da aka aiko muku kace imamu malik ce ko imamu ahmad imamu shafi'i laysu bin sa'ad ko malam mahmud gumi ko Sheikh Balalo ko Sani Haya tab bare kace in yasi ha wai ƙarin laifi dan biko yayi tusa ko an gane wannan duk wanda ka faɗa ko sayyidina Abubakar ka faɗa wallahi sai ka ci bugu sai dai ka faɗi manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kana gama wannan manzon Allah ce fayunadi munadin minas sama'i an sadaqa abdi sai mai kira ya kira daga sama ya ce bawa na yayi gaskiya ana cikin haka sai a nuna maka wutar jahannama da bala'in da ke ciki ka tsorata sai a ce nan shine matsayin ka da da baka bi Allah ba amma yanzu Allah ya canza ma sai a juyo da kai aljanna sai a ma wayarin da aljanna hina yuthabbitu Allahu allazina amanu bil qawli thabit fil hayati dunya wa fil akhirah da haka wannan addinin musuluncin jama'a shine tutiyarmu وإنه لذكر لك ولقومك فسوف تسألون cewa shi la zikirun laka ai la sharafun lak an fahimta cewa daraja ne a gare ka daraja ne kuma a mutanenka da sannu kuma za a yi muku tambaya akan wannan ni'ima din da haka idan ka tashi yin godiya ga Allah sai ka yi godiya Allah ya yi ka musulmi ƙarshen gatan da za a yi ma a duniya kenan duk yadda ka san ka shata a nan duniya in dai kana musulmi wallahi ba komai bace kana zuwa lahira limfashinka na ƙarshe yana tafiya ka mutu a musulmi shikenan wahala fa ta ƙare mutane zo suna ta kuka kai kuma kana cewa ya laita qaumi ya'lamun bima ghafara li rabbi wa ja'alani min al-mukramin ko kana ta dariya Allah madaukin sarki ka kashe mu musulmi da haka idan za ka roƙi Allah sai ka faɗi sai ka yi itirafi da ni'imomin da Allah ya maka ko ya Allah da ina gwauro ka ban mata ɗaya ko wani ma baka bashi ba wani shi da ya kula ma yana cewa ce ji mana ya zumbura mar baki wani ma ba a sauraren shi ni kuma ka ban mata ɗaya ya Allah na gode a wannan ni'iman da kai min amma a ƙara mu ko ai baka rena ba ka yi itirafi ni'ima ne dan wani ma bai samu ba haka ake so kuma duk abin da zaka yi ka duba dama na ƙasa da kai shine zai tabbatar maka da kaiwa Allah godiya kullum in kana duba su wani sun huta kai wani suna jin daɗi to kai ba za ka gane ni'imar da Allah ya maka Allah madaukin sarki ya samu dace da haka yace tawaffani musliman wa alhiqni bis salihin ya Allah ka kashe ni musulmi sannan ka ka sadar da ni da kuma as-salihin bayin Allah na ƙwarai sune iyayen shi kenan Allah ya ce zalika min anba'il ghaib ذلك من أنباء الغيب نوحيه إليه ذلك من أنباء الغيب نوحيه إليك وما كنت لديهم إذ أجمعوا أمرهم إذ أجمعوا أمرهم وهم يمكرون Allah subhanahu wa ta'ala ya ce, Zalika min an ba'il ghaib, bi ma'ana zalika al-mazkur. Wannan abin da aka ambata maka min ƙissati Yusuf wa ikhwatihi nuhihi ilaika ayyuhar rasul. Cewa wannan labarin da muka maka wahayi ne muka yi maka, wa ma kunta ladaihim, if ajma'u amrahum wahum yamkurun, ai lam yakun laka ilmun bihi. إذ لم تكن حاضرا عند إخوة يوسف حين عزموا على إلقائه في قعر البئر yace ai baka nan lokacin da ƴaƴan ƴan uwan Annabi Yusuf suka yi shiri akan za su jefa shi a can ƙasan wannan rijiya wa dabbaru ma dabbaru min alhila suka yi ta irin kokari wajen dabarbarun da za su tafi da shi walakin na auhayna ilayka balik Allah ya ce sai dai muka yi maka wahayi amma kafin mi maka wahayin ai baka sani ba an gane zalika min anba'il ghaib Allah ya ce labari ne na gaibu ba wanda ya san shi babu wanda ya san gaibu kuma sai Allah da haka ko annabawa ba su sanin gaibu sai Allah ya musu wahayi daga baya idan ya musu wahayi to kuma ya fita daga gaibu ya zama zahir an gane in kana bibiyan ayoyin alqur'ani zaka samu haka cewa farko Allah ya fara jaraba mala'iku ya nuna musu shi kadai ya san gaibu da yace musu zai halicci annabi Adam. Ko suka ce, Ataja'alu fiha man yufsidu fiha, wa yasfiku dima, wa nahanu nusabbihu bihamdika wa nuqaddisu lak qala inni a'lamu ma la ta'lamu. Suka ce, ah, yanzu kuma Allah ka halarci duniyan nan zaka sanya kuma wanda zai dinga barna a ciki yana zubar da jini. Alhali muna tasbihi muna gode maka, sai Allah ya ce inni a'lamu ma la ta'lamu. Ni na san abin da ba ku sani. Kaga mala'iku ba su san gaibu ba. Allah madaukin sarki ya halicci annabi Adam wa allama Adam al-asma'a kullaha thumma aradahum 'ala al-mala'ikati faqala anbi'uni bi asma'i ha'ula'i in kuntum sadiqin qalu subhanaka la 'ilma lana illa ma 'allamtana Allah ya sanar da annabi Adam wasu abubuwa wasu malaman tafsiri sun ambata wasu abubuwa ne wanda annabi Adam zai rayu da su a duniya irin su tukunya da sauransu da makamancin haka to kaga yanzu ina mala'iku za su san tukunya sun da su la ya'kuluna wa la yashrabun ko eh ba sa ci ba sa sha wa ala hada la yaquluna wa la yataghawwatun ke ba su fitsari ba sa yin kuma bayan gida wala yashtahun ba sa sha'awa dan su ba sa aure kaga ba san suna abun ba ƙarshe suka ce subhanaka la ilma lana Allah tsarki ya tabbata a gare ka ba mu da ilimi illa ma 'allamtana sai abin da ka sanar da mu kaga mala'iku ba su sani ba haka yazo ya faru annabi nuhu alaihi salam kaga shi ma bayan mutane sun yi shirka Allah ya aiko annabi nuhu alaihi salam yayi ta wa'azi shekara 950 yana wa'azi kullun zai zo yayi wa'azi su ƙaryata shi suna wasiya a juna su masa duka su masa rauni su markaza amma bai daina wa'azi ba sai da shekara 950 wala qad arsalna nuhan ila qaumihi falabisa fihim alf sanatin illa 50 ama shekara 50 ne babu a dubu sai da Allah madaukakin sa duk wa'azin da yake yana tunanin za su shiru bai san gaibu ba sai da Allah masa wahayi yace annahu lan yu'mina min qaumika illa man qad amana Allah ya ce waɗannan mutanen fa ba wanda zai sake imani a cikin mutanenka banda wanda ya riga ya imani a baya to da ya fahimci to Allah masa wahayi sai ya ce to rabbi la tazar alal ardi minal kafirina dayyara innaka in tazarhum yudillu ibadaka wala yalidu illa fajiran kaffara kaga Allah mashi alƙawari zai tseratar da shi da iyalan shi ashe akwai ɗansa kuma da shi baya ciki ko bayan an saka wannan ruwa annabi nuhu ya kira dan shi ya bunayyar kan ma'ana wala takum ma'al kafirin qala sa'awi ila jabalin ya'simuni min al-ma qala la asima al-yawma min amri allahi illa man rahim wa hala bainahum al-mawju fa kana min al-mughraqin annabi nuhu sai kama kira ya rabbi inna bani min ahli wa inna wa'daka al-haq ya allah dana yana cikin iyalaina ka ce zaka tseratar da ni da iyalaina alƙawarinka gaskiya ne Allah ya ce ya nuhu innahu laysa min ahlik cewa shi wannan baya daga cikin iyalanka da zan tseratar iya wanda suka yi imani innahu amalun ghairu salih fala tasalni ma laysa laka bihi ilmun kaji gaibu karka tambaye ni abin da baka da ilimi akai ina tsare ka karka zama daga cikin jahilai mu gangaro mu tawo gurin annabi Ibrahim annabi Ibrahim alaihi salam mala'iku sun zo gurin shi da suka zo sai suka iske shi ya ga yayi baƙi ƙarshe sai ya samo ɗaina da ɗan maraƙinsa samin haka ƙur'ani ya ce ku bi ijilin samin ya samu ɗan maraƙinsa mai maiƙo ya yanka a soya a dafa a duk abin da ake sarrafawa na nama ya kawo wa wannan baƙin nasa bai san mala'iku ba ne da ya ga hannunsu baya zuwa na kirahun ko fa'aujasa minhum khifa sai ya ji tsoro suka ce la takhaf karka ji tsoro ai mu manzannin ubangijinka ne an aiko mu ne zuwa ga mutane waɗanda suke mujrimai ƙarshe sai da suka sanar da shi ai za mu je mu halakar da mutanen annabi lutu ne ce ce musu inna fi haluta a can akwai lutu mutumin kirki ne malamai suka ce dan ammin shi ne suka ce nahnu alau bi wan fiha mun san waye a ciki za mu tseratar da shi da iyalansa sai matarsa dai tana cikin wanda za a halakar da ita kaga suna zuwa gurin annabi lutu alaihi salam wa'annan mala'ikun ya kare musu kallo ya gansu zangara zangaran samari sai ya ji tsoro ransa ya ɓaci hankalinsa ya tashi ya ce kai yau wannan akwai tashin hankali a ciki bai san mala'iku ba ne amma dai ya zai yi haka ya tashi ya kama hanya ya tafi da su yana zuwa mutanen garinsa suka taso kansu yace inna haula'i dhaifi fala tabdahun fattaqullaha wala tukhzun ko fala tukhzuni fi dhaifi alaysa minkum rajulun rashid yana tayi hankalinsa ya tashi karshe yace law anna li bikum quwwatan aw awi ila rukunin shadid hankali ya tashi mala'iku sai suka ce masa ya lutu inna rusulu rabbik lan yasilu ilaik kwantar da hankalutu hankalinka lutu mu manzannin ubangijinka ne kaga bai sani ba kafin a sanar da shi gaibu ne wannan ko ba gaibu ba an fahimta ƙarshe sai wa mu tafi gudu annabi Sulaiman alaihi salam annabi Sulaiman kaga an bashi mulki ko na mutane da aljanu da komai da komai amma yana zaune yana rayuwa a wannan duniya din ashe akwai wata babbar mai sarauta ita ma tana can mulkin ta bai san da ita ba ƙarshe har sai da yazo yana tafiya a cikin tawagarsa akwai wani tsuntsu da ake ce mashi alhuda huda bahaushe yana ce masa kahuhu uban karatu sai ya neme shi malaman tafsiri suka ce shi aikin kahuhu shine idan an zo guri da za a samu ruwa zai zo ya tsatsaga ya nuna annabi Sulaiman nan akwai ruwa mala'iku kuma ai aljanu kuma sai su tona a sha ruwa din to an zo gurin ana nema ina za a samu ruwa sai bai ga alhuda-huda bai ce mali la ara alhuda-huda am kana min alghaibin cewa me ya faru ban ga alhuda-huda ba kaga bai san da shi ba kenan da ya san gaibu da ya san cewa alhuda-hudan na ya fito me zai ƙara tabbatar masa annabi Sulaiman ya ce zan yanka shi zan masa azaba ko na yanka shi ko ya zo min da dalili mabayani ƙarshe sai ga alhuda hudu ya zo ce ahattu bima lam tuhit bihi kaga da ya sani ai da yace ƙarya kake yi yace na samu wani ilimi wanda kai baka san shi ba waji'tuka min saba'in bi naba'in yaqin nazo maka daga can wani gari saba'a da labari wanda yake garanti mai receipt menene ce inni wajadtu imra'atan tamlikuhum wa utiya min kulli shay wa laha arshun azim naga wata mata na same ta ita ce take mulki a can duk abin da ka sani ranka dade Allah ya bata nan mulki tana da babban gadan mulki wajadtuha wa qaumuha yasjuduna lishamsi min dunillah wa zayyana lahum ash-shaytanu a'malahum fasaddahum 'anis sabili fahum la yahtadun ya bashi labari kaf annabi Sulaiman ya shiru yace sa'anzur asadakta am kunta min al-kadhibin wai da gaske kake ne ko ƙarya ne amma dai ga wasiqa idhhab bi kitabi hada aka tura shi da wannan kaga bai san da shi ba bai san da su ba sai da al-huda huda yazo ya bashi labari al'amarin ya faru sannan ya sani to kaga wannan a takeice kenan sai suwa sai aljanu ko aljanu boka ba shine ake cewa ya san gaibu ba ya san me za a yi gobe ai malam yana da ruhanai malam mai kaman karara aka yi ai aljanunsa suna yi ko Allah ya kyauta aljanu ba san gaibu ba Allah ya ba mu labari da cikin kissar annabi Sulaiman annabi Sulaiman Allah yana tare da aljanu ko ya'maluna lahu ma yasha'u min mahariba wa tamathila wa jifanin kal jawabi wa qudurir rasiyat اعملوا آل داود شكرا وقليل من عبادي الشكور فلما قضينا عليه الموت ما دلهم على موته إلا دابة الأرض تأكل من سعة فلما خر تبينت الجن أن لو كانوا يعلمون الغيب ما لبسوا في العذاب المهين سيغا النبي سليمان يا سا الجنو سنا مشي aiki kawai sai Allah ya karbi rayuwar shi ya dogare a jikin sanda haka su annabawa ba su lalacewa ya dogare a jikin sanda su kuma aljanun suna ta aiki saboda wa man yazuk minhum an amrina nuzikhu min azabi sa'id duk wanda ya mattaurin kai sai dai ji an zuba mashi bulala kawai ya kama da wuta suna aiki ba dare ba rana in suka juyo su ga annabi Sulaiman yana dogare kawai yana kallon su ashe ya mutu Allah ya ce ma dallahum ala mautihi ba abin da ya nuna musu Annabi Sulaiman ya mutu illa dabbatul ard sai wata dabba daga cikin kwari wanda suke cin itace ta akulu min sa'ata Allah ya ce tana cin sandan shi falamma karra da Annabi Sulaiman ya fadi bayan sandan ya cinye kasan an cinye sandan kuma zai zama ai ba zai dau nauyin mutum ba to falamma karra sai ce tabayyanat aljinnu sai ya bayyana aljanu allau kanu ya'lamuna alghaiba ma labisu fil azabil muhin da sun san gaibu da ba zauna cikin wannan azaba ta kaskanci ba an gane sannan sai Allah ya sanar gaba daya kul da Allah ka je ka tambayi duk shehin da zaka tambaya idan Allah ya ce kul da wa yake kace wa aka sauke qur'ani eh wannan muttafaqun alaihi ba wanda yake da shakka ko in aka ce kul kace wa ake cewa ya faɗa wa mutane manzan Allah kul la ya'lamu man fis samawati wal ardi al ghaiba illa Allah kace da su babu wanda ya san da wanda suke sama ba mala'iku kenan ba da wanda suke ƙasa mutane da makamantansu da aljanu Allah ya ce ba wanda ya san gaibu sai Allah wa ma yash'uruna ayyana yub'asun ba ba san ma yaushe za a tada su ba sannan Allah ya sake cewa qul la aqulu lakum indi khaza'inullah ka ce musu ni ba zan ce muku taskar Allah tana hannuna ba wanda ya saba min zan talauta shi wanda ya bi ni zan azurta shi ba wala a'lamul ghaiba kuma ni ban san gaibu ba wala aqulu inni malakun ni ba zan ce ni mala'ika bane in attabi'u illa ma yuha ilai ko ga sunan dandazan ayoyi da suke nuni akan haka to fa ma za ba'da al-haqqi illa dhalal An fahimci wannan? Wannan a taƙaice ne, ayoyin suna da yawa, la amliku lakum darran wala naf'a, walau kuntu alamul gaiba, lastaksartu min alkhairi wa ma masani su, inna Allah indahu ilmu sa'a wa yunazzilu alghaisa wa ya'lamu ma fil arham wa ma tadri nafsun ma za taksibu gadan wa ma tadri nafsun bi ayi ardin tamut. Ayoyi da yawa. An fahimta? Allah maɗaukin sarki ya shiryar da mu. Da haka in za ka ɗauki aƙidanka, ka ɗauke ta ƙarƙashin al'ur'ani da sunna, sai dai kash ba sa yadda su koyi ƙur'ani. Shi yasa suke ninke su baibai. Allah ya ji kan malam Ja'far. Allah ya sa aljanna makomar shi. Allah kai haske kabarin shi. Ya ce farkon ilimi fara haddan ƙur'ani. An gane, malinta an za ka fara ta a samu ƙur'ani. In ba ƙur'ani, kai dai za ka yi a cabarka kawai an gane wannan saboda za a maka wayo a guri da yawa wallahi to kaga shi sa ba sa yarda su koyi qur'ani daga an je sai a dinga dukanka da wasu wuridi kana zuwa ce je kai wannan kafa 1011111 ko ba tsabar zalunci ba za a baka ma wanda ya tabbata daga Allah ba wanda ya tabbata daga manzo Allah ba sai a ce je ka rike wannan ya ja'ibu da Allah ya ka taba jin Qur'an magunin da Allah ya ce huwa ja'ibu wai ya ja'ibu kana yi a ce je ka kai kafa 11111 kai kaji ya kai kai izu goma ba ya fi izu goma ba ya ja'ibu ya ja'ibu sai ka yi 11111 kuma wai duk abin da za ka yi ɗin fa wai sakamakon wai jan gida jar mota jar mata kaji rashin basira ba abinci a ciki ko eh jar mota ba a faka kudin fetur ba bare na juye jar mata to jar mata za ta zauna ba abinci ne eh ko mace in ta tika jama kai baka da kokobo anya za ta ma biyayya ba ka dai tashi hankali ba gara baka bakar ba duk cikin addu'ar kaji babu lahira. Eh? Wa mina nasi man yaqulu rabbana atina fid dunya wa ma lahum fil akhirati min khalaq. Yace daga cikin mutane akwai gidadawa in sun tashi yin addu'a su ce Allah babu duniya. Ba su roki komai ba Allah ya ce ma lahum fil akhirati min khalaq. A lahira ba su da rabon komai, amma akwai bayin Allah na kware man yaqulu rabbana atina fid dunya hasana wa fil akhirati hasana wa qina azaban nar. an gane ko yawwa Allah madaukakin sarki yake cewa zalika min anba'il ghaibi nuhihi ilaika wama kunta ladaihim id ajma'u amrahum cewa ai baka nan tare da ikwati yusuf lokacin da suka shirya jefa annabi yusuf a wannan rijiya wa dabbaru ma dabbaru min alhila walakinna auhayna ilaika balik Allah ya ce mu muka yi maka wahayinsa an gane wannan ko sai Allah ya ce ni
وما أكثر الناس ولو حرصت بمؤمنين
Allah madaukakin sarki yake cewa wama aktharun nasi walau harasta bimu'minin ay wama aktharul mushrikina min qaumika ayyuhar rasul bimusaddiqika wala muttabi'ika walau harasta ala imanihim fala tahzan ala dhalik cewa su Allah ya ce cewa mafi yawan mushirikai daga cikin mutanenka ya kai wannan manzo ba su kasance wanda za su gaskata ka ba ba su kasance masu yi maka biyayya ba ko da ka yi kwaɗayi a kan imaninsu, fala ta hazan ala zalik, da ka karka ji baƙin ciki karka ji damuwa. Allah maɗaukakin sarki da ya tashi yin halitta, dama ya yi halitta ya ce, ha'ula ifil janna fala ubali, ya ce, ha'ula ifil nar fala ubali, huwa allazi khalaqakum faminkum kafirun wa minkum mu'minun wallahu bima ta'maluna basir. Allah maɗaukakin sarki shi ya halice ku, wannan ya ware su muminai ne, wa'annan kuma ya ce, ‘yan wuta ne, fariƙun fil jannati wa fariƙun fil sa'ir, wasu dama Allah ya yi su ne ‘yan wuta, wala ƙadi zara'ana li jahannama, kasiran min aljinni wal insi, lahum qulubun la yafqahuna biha, wa lahum a'yunun la yubsiruna biha, wa lahum adhanun la yasma'una biha, ulaika kal an'ami bal hum adallu ulaika humul ghafilun. Wasu dama haka Allah madaukin sarki ya halice su ne dan ya sa su a wuta. ولقد زرعنا زرعنا بمعنى خلقنا وانشأنا وتجعلنا aka yi wasu shine Allah ya ce wa ma aksarun nasi walau harasta bi mu'minin cewa mafi yawan mutane zaka karka damu da kasara an gane kasara ba ita take nuna gaskiyar al'amari ba an fahimci wannan kasara ba ita take nuna gaskiyar al'amari ba dalili shi yake nuna gaskiyar al'amari da ka sai ka mutum ya ce ka duba duk taron jama'an nan a ce duk wannan abun ba gaskiya ba ne a'a taron jama'a shine hujja wani annabi ya zo manzo Allah ya ba mu labari da aka je mi'raji da shi Isra'i da mi'raji yace ya ga wani annabi a tare da shi bai hu mutum goma ba ya ga wani annabi daga shi sai mutum daya yace ya ga wani annabin ma laisa ma'ahu ahad ba ba kowa haka yazo yayi wa'azin ko matarsa bata yi imani da shi ba sai ya ce ba akan gaskiya yake ba tunda duk mutanen nan da yazo musu wa'azi su kuma ga su suna kan kafirci su ne da gaskiya eh Allah ya ce wa in tuti aksara man fil ardi yudilluka an sabilillah in kace wai kai mafiya yawan wai wanda suke bayan ƙasa su zaka bi za su batar da kai daga tafarkin Allah gaskiya kawai tana dalili me Allah ya ce me manzan Allah ya ce abin ba a shekaru yake ba an gane ya ce to ka duba shehin malami irin wannan me shekaru irin wannan a ce kuma zai yi abin da ba daidai ba to ya kai shedan shekaru ne ya kai shedan shekaru ka san shedan ya girma annabi Adamu ba ko wa id qala rabbuka ko وإذ قال ربك للملائكة إني خالق بشرا من صلصال من همأ مسنون فإذا سويته ونفقت فيه من روحي فقعوا له ساجدين فسجد الملائكة كلهم أجمعون إلا إبليس أبى أن يكون مع الساجدين wannan ta ta hijiri na kawo maka an gane aba an yakuna ka bar da ni an gane qala ya iblisu na bar maka wancan qala ya iblisu ما لك ألا تكون مع الساجدين قال لم أكن لأسجد لبشر خلقته من صلصال من همأ مسنون قال فاخرج ko Allah ya kore shi a ciki kaga ashe wai bahaushe yace sanin asali yasa kare yace alli ko cewa ai shi ya ga lokacin da aka halice annabi Adam bi ma'ana yana nan ya girma annabi Adam kenan kafin annabi Adam a halice shi shedan yana nan kuma dan Allah shekarunsa sun saka shi ya zama dattijo? Eh? Shekarunsa sun sa ya zama dattijo? Ba sa ya zama dattijo ba har yanzu yana nan ba ruwansa a yau aka haife ka kana target din shi. Ya zai yi halakar da kai. Da haka ba a cewa wai shekaru dan dattijan can mai shekaru ne ya faɗi kaza a yaro ne ya faɗa a to ai yaro da ya faɗa Qur'ani ya faɗa ko sunna da Allah a Najeriya nan kaf ɗin takon da ya kai shekarun Qur'ani saukarsa kawai ba ma fil azal ba saboda siffa ne ma na Allah ba makaluki ba ne an gane saukarsa ma sauke Qur'ani akwai mai shekaru ko mutum ko aljani wallahi in ka rantse babu babu dan wata ran manzo Allah ya zauna ya jinkirta sallar isha'i har sai da dare ya shiga ko aka zo aka ce mishi raqadan nisa'u wasbiyan mata sun yi bacci yara sun yi bacci manzo Allah ya fito yayi sallar isha'i yace ba dan kar matsawa al'umma ta ba wannan shine lokacin da za ke yin ta sai yake cewa daga wannan daren da nake ciki yau zuwa shekara ɗari babu wani rai wanda yake limfashi a bayan ƙasa face sai ya bar duniya shekara ɗari daga lokacin wannan daren da haka duk wanda ya halarci wannan daren shekara ɗari da ta wuce malamai da ƙoƙari aka yi ta bincike a ƙarshe shine suka gano akhiru man mata min as-sahaba shine Amr bin Wasila a wannan shekarar shi ya mutu daga nan ba a sake samun wani da ya da'awar cewa shi sahabin annabi ne sallallahu alaihi wasallam wanda ya halarci wannan daren to da haka gashi ba mai shekarun Qur'ani ko to da haka idan har an faɗi in gaskiya ce sai a karɓa amma dan zalunci sai a ce wai duba shekarun mai faɗa ake a'a ai karka damu da shekarun karka damu da mutumin me ya faɗa an fahimta wala yuta'u alimun fi batilin wal haqqu maqbulin wa in min jahilin wannan baitin ma aina namu ne dan gida an gane yana cikin alfiya ta Abdullahi Gwandu kanin shehu dan fojiyo Allah ya gafarta musu an gane yace wala yuta'u alimun fi batilin wal haqqu maqbulun wa in min jahilin yace ba a yi wa malami biyayya cikin abin da ba daidai ba yace amma ita gaskiya abar karba ce koda daga wajen jahili ne sai nace kai wa in min shaytani koda daga shaydan ne inda gaskiya ya faɗa manzo Allah ya faɗe ce sadaqaka wa huwa kadhub ko shaydan yace wa Abu Huraira zan karantar da kai wata aya in dai ka karanta ta ba wani shaydani da zai zo kusa da kai ya koya masa ayatul kursi yazo ga manzo Allah manzo Allah ce sadaqaka wa huwa kadhubun yace abin da ya faɗa ma gaskiya ne amma shi din magareci ne ba ka ga she gaskiya gurin kowa ana karbanta an fahimta amma sai ya ce a kai hawa yaushe ma ka aibe shi wannan sunna ce fir'auniya jama'a alam nurabbika fina walidan wa labista fina min umrika sinin wa fa'alta fa'alataka allati fa'alta wa anta min al-kafirin wai ya ya mushi wa'azi ne yace kai Musa alam nurabbika fina walidan dan ba muka rene ka ba kana dan karimi ana haka aibe ka har kai yanzu ka zo zaka rashin kunya eh kaga sunna ce fir'auniya an fahimta babu rena mai wa'azi ita gaskiya a wajen kowa ka karbe ta shi yasa idan ka yarda ka bawa zuciyarka yanci ka yarda kai dani a addini wallahi kowa zaka iya sauraron shi kuma ka ɗauki ka zama allazina yastami'una alqawla fayattabi'una ahsana kowa zaka iya sauraron shi inda ya dace da qur'ani da sunna sai ka dauka abin da ya kai masa watsi ka dau Allah da manzon shi nan ne mafitarka an gane amma sai ka takula kanka kai in ba malam wani baka saurara ba ko in ba kaza ba a'a ai la Allah zaka samu ilimi a wajen wani wanda shi din kana ganin ba komai bane babu kuma a wajen malam wannan wa fawqa kulli zai ilmin alim abinda ka sani shine dan kadan abinda baka sani ba shi yafi yawa an gane wannan zaka iya zama yanzu kana ta karatu danka yau sai ka saka shi a islamiyya sai wani malami kawai ya zauna yayi tunani yace ya kamata makarantar nan tawa zan tsara musu wani littafin hadisi sai je ya samu wasu manya-manyan littattafan hadisi ya yi kwatin wasu hadisai wanda zai tsara wa ɗalibansa kai kuma nan kana ta bin bulugul marami su arba'una hadis su riyadu salihi na umdatul ahkam da sauransu shi kuma ya tafi can cikin ummuhat ya ɗauko hadisai ƙanana ƙanana ƙanana ƙanana ma'anarsa ya kwatin ya tsara wa ɗalibai sai ka ji yaranka ya haddace hadisan guda ɗari kai kuma ko ɗaya a cikinsu baka sani ba to yanzu ranar da ɗanka ya zo yake faɗa maka wannan hadisin da malaminsu ya rubuta irinsu haƙul mubin ai duk irinsu ne hadisai ne cikin bukari cikin muslim ko ake ake rerewa to sai mutum ya rubuta irin wayannan sai ya kawo kai kana can kana ta yi an rubuta wannan yaro ya haddace wannan sai ka ce shi ba ilimi ba ne idan ya faɗa maka annabi ya ce kai yaushe aka haife ka tun yaushe duba can duk ɗin littafan can ko da wanda na karanta da wanda nake posta da shi du za ka kamun wannan karatu kasayin zabin ya zama siyasa har posta ake da wannan ya je da littafi sai ranar da ka zo mu muna ganewa fa jama'a ka zo ka samu littafi fes wani lokacin da ka zo za ka buɗa sai ka ga yana mannama wata takardar ma a haɗa take bai taɓa buɗewa ba yana posta da su yana ishara da su a wajen karatu to abin ya zama siyasa da ka siyo ka karanta mana Allah ya ji kamala albani Allah ya gafarta mishi yace a office din shi littattafai za gani ta ko ina azube yace in kaga littafi ya saka shi akan tanta to ya karanta shi sannan sai a dora shi amma in ba haka ba azube yake sai an karanta sannan sai a ji wannan ta ba mu yanzu ina ba karatu shi yasa lokacin da aka zo za a yi tattauna da shi muqabalan za a yi da shi a fadan sarkin zazzau iyan zazzau ya kira shi yace masa wai in ka shirya yace haba malam me zan shirya a cikin littafi sai na ture wannan sai na ture wannan bane bacci wai direba ne yanzu za a yi tafiya ko wace za ta haihu cikin dare sai ce sai ya dauko manual ya duba wai ina ake sa giya ina ake yin kaza wannan yaushe har ta mutu eh kai ɗalibin ilimi ana so ko da yaushe aka taɓa ka aji ka garam sakamakon haka kuma sai ka yi karatu kuma in ka yi karatu ɗin sai ka haddace an gane amma sau da yawa kaga za a karanta ma bari a haddace wanda ma aka ce wala qad yassarna alqur'ana lizikirin an kasa haddacewa kuma amma ana da'awar malinta magabata ba haka suka yi wa imamu shafi yake cewa ilmi ma'i haythu ma yammamtu yanfa'uni صدري وعاء له لا بطن صندوقي إن كنت في البيت كان العلم فيه معي إن كنت في السوق كان العلم في سوقي yace ilimi na yana tare da ni yace duk inda na bukata yace zai amfanar da ni atake yace kirji na shine jakar ilimin la batana sunduki yace ba wai yana cikin akwatu bane ba wai yana jira bane akanta yace in kuntu fil baiti kana al ilmu fihi ma'i yace idan gida ka same ni ilimin yana tare da ni in kuntu fi suqi yace in a kasuwa ka ganni ina kasuwanci na karkaza ta yanzu ina kasuwanci zaka tabo ni yace a'a kana ilmu fi suqi ilimin yana nan a kasuwar kana taba ni zan kawo maka saboda me ya haddace an fahimta amma yanzu kaga karatun ma littafi ma yanzu an daina saya komai yana cikin kwamfuta ranar da virus ya shiga shikenan likai la ya'lamu min ba'di ilmin shay'a ko ko aka sace ta ko ta kone ko aka kone labirinka shikenan yanzu kai ba malami ba kai ba jahili ba in an ce maka malami to gaskiya kai fa sai ka gani kuma yanzu an sace ko ta kone ko yanzu ba a gari kake ba in kuma an ce ma jahili kaga ba amma kirki ba ka sha wuya ka dade kana yawo ko ga ido yana tafiya musamman yanzu mu mutanen yanzu ko ba nan ma ma samu abin da ya kamata ake ci ne ba na tunanin masu shekaru irin namu da sun hada da wasali kar suke kallon komai amma yanzu ka gani to kaga mu yan zamani akwai kallon sikirim akwai kaza kaza duk wanda yana rage kaifin ido to sai kai kokari sai ka haddace duk ranan da aka ce babu kowa ma to ilimin ka yana nan haka ake so ga ɗaliban ilimi da haka a dage amma farkon al'amari dai alqur'ani alqur'ani shi zai buɗa maka kowane ilimi wallahi sai yayi qala ta ataina qa'i'i an fahimta Allah ya sa mu dace me lokaci ya ce a tsaya haka وسبحانك اللهم ربنا بحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك السلام عليكم ورحمة الله وبركاته